لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله إلى الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله وراقبوه في السر والنجوى الأيام تمضي والأعوام تنقضي والآجال تنتهي كم لله فيها من آية وكم له في حوادث الكون من عبرة عرفها المتبصرون وغفل عنها الجامدون قال تعالى إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون أيها المسلمون ما الأعمار إلا أعوام وما الأعوام إلا أيام وإن نصيب العبد من الدنيا عمره فإن أحسن اغتنامه فيما ينفعه في الآخرة ربحت تجارته وإن أساء استغلاله وأكثر من المعاصي والسيئات ضاعت بضاعته والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فهذه السورة العظيمة ميزان الأعمال يزن المؤمن بها نفسه فيتبين له بها ربحه من خسرانه أيها المسلمون ها أنتم تودعون عاما من عمركم ومضى بما أودعتموه من عمل فالسعيد من استفتح صفحات بيضاء في عامه الجديد بالأعمال الصالحة وحفظ واغتنم أوقاته واتجر للدنيا لسد الحاجات وأداء الحقوق وللآخرة لسعادة النفس وإرث الجنات قال بعض السلف من استوى يوماه فهو مغبون ومن كان يومه شرا من أمسه فهو مخذول ومن كان في نقصان فالموت خير له انتهى كلامه فالمؤمن القائم بشروط الإيمان لا يزداد بطول عمره إلا خيرا سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير قال من طال عمره وحسن عمله قيل أي الناس شر قال من طال عمره وساء عمله رواه الترمذي وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصرة أمري وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر رواه مسلم وفي الحديث ليس أحد أفضل عند الله عز وجل من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله رواه الإمام أحمد اتق الله يا عبد الله وتذكر إنما أنت أيام كلما مضى منك يوم مضى بعضك تدارك نفسك واستغفر وتب على ما مضى من غفلتك وتقصيرك وإفراطك وتفريطك قبل فوات الأوان أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين إخوة الإيمان إني لأقول هذا وما أعلم عند أحد من الذنوب أكثر مما عندي فأستغفر الله وأتوب إليه الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد يا أنا مسلمين ما سأل بركة من أقار جدد قود يومك الله سبحانه وتعالى أولا يني نامن جمعة جمعة تكرشي أولا شكرا ta 1444 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yau mana 20 ga wata 26 ga watan 12 a wannan shekara mai albarka a kida miladiya yau muna 14 ga watan 7 shekara ta 2023 wannan khutba za ta yi tsokaci akan bankwana da wannan shekara da kuma waɗansu saƙonni zuwa ga ɗaiɗaikun al'umma saƙonmu kenan na wannan shekara zuwa ga al'umma ga baki ɗaya babu wani shakka cewa fa kwanaki suna shuɗewa jama'a shekaru suna ƙarewa rayuwa tana kaiwa ƙarshe idan kai dubi da kyau kai koma ba kai dubi ba kai ko ba ka da hankali za ka iya fahimtar wannan don ka tabbatar da dai yau juma'a ba ita ce jiya alhamis ba gobe kuma ba za ta taɓa zama juma'an nan da muka wuce za mu wuce ta yau ba sannan kuma ko baka dai hankalta ba dai ka tabbatar da kana ganin waɗanda suke mutuwa a cikin mutane ko a cikin dabbobi kai ko a cikin ƙwari ma da suke mutuwa wannan yana nuna maka yana alamta maka cewa kwanaki fa sun shuɗe shekaru sun zaizaye kuma rayuwa ta ƙare to kuma duk rayuwan da Allah ya bada a duniya to akwai ababen lura da yawa da ya kamata a ce shi ko mai hankali kadai ke iya ganewa akwai abin da yake na izina da darussa da za ka ɗauka a wannan rayuwa da muke yi rayuwar mummuni kullum yana ɗaukan darasi ne babu abin da ke bijiro mishi face akwai darasin da yake ɗauka a ciki idan talauci ya zo akwai darasin da zai ɗauka idan arziki ya zo akwai darasin da zai ɗauka idan jin daɗi ya zo akwai darasin da yake ɗauka hakanan in rashin walwala ya zo akwai darasin da yake ɗauka duk wani yanayi da ɗan adam ya wuce in dai mummuni ne to akwai darasin da yake ɗauka akwai abin da yake ƙara mishi na ilimi da sanin Allah akwai abin da yake ƙara masa na tsoron Allah da kuma shiri da tattali da kintsi domin fuskantar ƙarshen rayuwa Allah subhanahu wata'ala ya faɗi a cikin alƙur'ani ce inna fi ikhtilafil layli wan nahari wama khalaqa Allahu fis samawati wal ardi la ayatin liqaumin yattaqun lallai a cikin sabanin dare da yini shudewan su da kuma ababen da Allah ya halitta a sama da ƙasa to lallai akwai ababen lura ga mutane masu tsoron Allah da haka ya jama'a mu fasani cewa in aka ce rayuwa abin da ake nufi su ne waɗannan haɗuwan waɗannan shekaru shekara kaza ta zo shekara kaza ta zo shekara ta kaza ta zo to su ne in an tattara su sai a ce rayuwa ita ko rayuwa ita kuma abin da ake nufi wato shine shuɗewan kwanaki yau ta zo ta wuce gobe ta zo ta wuce ana nan ana nan sai ka ji ana ƙidaya wata sai ka ji ana ƙidaya shekara to wa'annan su kuma su ake kira shekara to ita kuma shekara ko kuma kwanaki ba wani abu ne kwanaki ma face bugawan numfashi na ɗan adam su ne kwanaki bugawa kowane bugun zuciyanka da take yi to tana tafiyar da sashen kwana ne ai da karkare na bugun zuciya ɗaya ko biyu ko uku sun rage maka waɗansu adadi daga cikin kwanakinka sai dai mu sani cewa fa wanda ya ribaci wannan rayuwan ya yi amfani da ita cikin abin da zai amfani shi ranar tashin alkiyama bai yawaita zunubi da sako ba to lalle wannan ya ci riba kuma ya ci nasara kuma kasuwancinsa ta kyau idan ko mutum ya cika waɗannan shekaru nasa da zunubai da sako to ya yi asaran uwar kuɗi ballantana ma a yi maganar riba Allah subhanahu wata'ala ya yi rantsuwa da zamani ya ce wal asri ina rantsuwa da zamani zamanin nan ko dai zamani da muka sani wannan rayuwa yau da kullun da take shuɗewa Allah ya yi rantsuwa da ita saboda mahimmancinta saboda duk wanda ya ci nasara da shuɗewan dare da yini da bugawan numfashi ɗaya biyu da bugawan zuciyar nan da ita ya amfani ya ci nasara a duniya haka nan duk wanda ya taɓe ya halaka da dai wa'innan bugawan zuciyan da shuɗewan kwanakin nan dare da yini ya amfani ya lalace ya taɓe ya hasara to wannan mahimmancin ya sanya Allah subhanahu wataala ya yi rantsuwa da zamani ya ce ku sani cewa fa gabaki ɗaya jinsin ɗan adam yana cikin hasara ƙaramar hasara da babban hasara taɓaɓɓe ne amma sai Allah ya toga ce ya ce illal ladina amanu wa amilu salihat amma banda masu imani waɗanda suka yi kyawun ayyuka suka yi wasiya da gaskiya suka yi wasiya da haƙuri malamai suka ce abubuwan nan guda hudu idan ka rage ɗaya a ciki kana nan akwai sauran hasara a tare da kai in ka haɗa biyun farko to ka kubuta wato ainihin daga hasara a karan kanka amma in baka haɗa sauran biyun ƙarshe ba kana nan akwai sauran hasara a tare da kai kamar da Qur'ani ya tabbata da haka in kai imani kai kyawawan ayyuka sai a ce to ka kubutar da kanka ka kubuta daga hasara na karan kai to akwai kuma hasaran da take ɗamfare da kai har sai ka yi umarni da bin gaskiya kuma ka yi haƙuri akan haka idan ka cika waɗannan sufofi guda hudu ka kubuta daga hasara babba da ƙarama hasara ta duniya da ta lahira amma duk iya yadda ka kai ga imani da ibada da kyautatawa in dai baka wa'azi baka umarni da abu mai kyau baka hani akan mummunan aiki to kana nan akwai sauran hasara a tare da kai kamar yadda wannan sura mai albarka ta nuna da haka ya uwa ga dai shi yanzu muna ban kwana da wannan shekara tamu ta shekara 1444 bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama muna ban kwana da ita to sai dai shi wanda ya ci nasara mai hankali wanda ba rafkananne ba to zai shiri ne yadda za a yi ya buɗe wani sabon faifai ya buɗe wata takarda farakar wacce zai cika ta da kyawun ayyuka wacce zai rika ribatan lokaci a cikinta ba zai rika sakaci da lokacinsa yana bata lokacin shi a banza yana karewa gurin fira da tattauna abin da ba zai amfane ka ba a duniya ballantana a lahira ka zauna kana tattauna shin wane yana da kuɗi ko bai da shi wane fi kuɗi tsakanin wane da wane ba zai amfane ka da komi ba da ka je ka nemi kuɗin ne kai ma sai a rika shigar da kai cikin masu kuɗin sai lissafin ya fi fitowa daidai to amma ka tsaya kana ɓata ma kanka lokaci akan abin da ba zai amfane ka ba to mai hankali ba zai wannan ba zai ribaci lokaci sannan kuma zai yi wata sana'a zai yi wata wato katafariyar sana'a amma sana'an nan dan na duniya domin ya ba da haƙoƙan da Allah ya ɗora masa ya kuma biya buƙatun shi ne da kullum yunwa za ka yaƙe ta ka samu arziki za ka yaƙi rashi domin ka samu sutura ka samu mazauni ka samu ba da haƙoƙan iyalanka da haƙoƙan ‘yan uwanka da haƙoƙan mazumuntanka da haƙoƙan maƙwabtanka da makamantan wannan da haka mutum ya je ya yi sana'a ya yi kasuwanci ya yi abin da zai yi domin ya samu duniya don ya ba da waɗannan haƙoƙan haka nan kuma mutum zai yi wani kasuwanci shi kuma wannan kasuwancin na gidan lahira ne domin ya kubutar da kanshi daga azaban Allah ya datar da kansa a cikin rahamomin Allah subhanahu wataala ya dace da gidan aljanna wani daga cikin magabata yana cewa manistawa yau mahu fa huwa makbun duk wanda jiyan shi ke daidai da yau to wannan an kifa hancin shi da ƙasa babu sakare kaman sa a ce da jiya da yau duk ɗaya ne iri ɗaya ne a wurin ka baka ƙara komai ba ka wannan babu wanda aka yi mishi wato ainihin kifa hanci kaman ka yake cewa duk ko wanda ya zama jiya tafi alkhairi fiye da yau da haka yau tafi sharri kenan fiye da jiya yace to shi kuma wannan babu taɓaɓɓe kaman sa shi ko mutumin da ya zama kullun yana ƙara samun naƙasu to irin wannan mutumin mutuwan shi ma ta fi alkhairi fiye da rayuwarsa a ce kullun yana ƙara samun naƙasu da yana sallan sallan jam'i yanzu baya yi yana qiyamul layli yanzu baya yi yana sadar da zumunci yanzu baya yi duk wanda ya zama dai yana ƙara samun ci baya to wannan mutumin ya mutu ya fi alkhairi fiye da rayuwarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi wani mutum ne ya fi alkhairi ga baki ɗaya a duniya sai ya ce wanda Allah ba shi tsawon rayuwa kuma ayyukansa na alkhairi suka yi kyau to wannan mutum shi ya fi kowa alkhairi a wurin Allah sai aka sake tambayan annabi to waye mafi sharri ya ce duk mutumin da rayuwar shi ta tsawo amma ayyukan shi suka munana to wannan shine mafi sharri a cikin mutane shi yasa cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana wata addu'a bakan damiya in Allah sa ka haddace wannan addu'a kana yin ta da yaqini to zaka ga hasken abin kuma zaka ga alkhairin shi a duniya da lahira annabi yana addu'a yana cewa Allahumma aslih li dini ya Allah ka gyatta mini addini na allafi allazi huwa ismatu amri wanda addinin nan shine kariya ta gabaki ɗaya a rayuwa addini inda addini kana da kariya in ba addini mutum ya fada cikin bankaura da shiririta annabi na addu'a wa aslihi li duniyaya Allah ka getta mini duniyata allati fiha ma'ashi wanda a ciki ne nake samu nake neman abinci wa aslihi li akhirati Allah ka getta mini gidan lahirata allati fiha ma'adi wanda nan ne makomata take annabi yana ci gaba da cewa waje alal hayata ziyadatan li fi kulli khairin ya Allah ka sanya rayuwar da nake yi kullun ya zama ƙarin alkhairi wal mauta rahatan li min kulli sharrin mutuwa kuma ta zama hutu ne gare ni daga dukkan sharri a cikin wani hadisi wanda al-Imam Ahmad ya rawaito manzon Allah ce babu mutum a wurin Allah mai falala kamun mummuni an rayar da shi a cikin musulunci yana tasbihi yana takbiri yana tahlili kullum mummuni aikin shi kenan subhanallah allahu akbar wala ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah annabi yace to wannan ya cancantar da bawa babu wani wanda ya fi shi falala ya fi shi ainihin mummuni babu wanda ya fi shi falala a wurin Allah subhanahu wataala da haka ya dan uwana musulmi kai tunani da kyau kaga cewa fa kai ka dauki kanka a matsayin kwanaki dauka a ce kai din nan kwana dubu ne duk ran da kwana ɗaya ta tafi to ai ɗaya daga cikin dubun nan ya tafi in aka sami aka sami kwanaki ɗari sun tafi kaga ɗaya bisa goman ka ya tafi kenan to haka za ka rika fassara kanka don haka kai kai kai makanka qiyamul layl kai istighfari ka tuba ma Allah akan rafkananka da takaituwanka da wuce wurinka da sakacinka tun kafin lokaci ya ƙure lokacin da mutum zai zo yana cizon yatsa yana kai ina ma da ba irin wannan rayuwar nayi ba ina ma da na kyautata ina ma da za a ƙara mun lokaci alhalin kuma idan lokacin da ya riga ya zo to ba a jinkirta ma kowa ba a kuma ƙara ma kowa Allah maɗaukan sarki ya mana muwafaka to sannan ya ƴan uwa a ƙarshe muna da waɗansu saƙonni waɗanda yake za mu isar da su zuwa ga waɗansu mutane guda bakwai la'akari da irin halin da muke ciki na kunci da wahala da kakanika yi a wannan ƙasa ta mai albarka Allah ƙara ma Najeriya albarka idan ka samu mai nazari mai kyau mai hankali nagartacce ka tambaye shi wa'annan matsaloli da muke fama da su a ƙasan nan ta ina aka samo su kuma yaya za a yi a magance su to sai dai kowa ya ɗauki fannin da shi ya fi karkata yi maka bayani amma ba ka iya fitar da wata ƙofa guda ɗaya ka ce ita ce kaɗai babban matsalan wannan matsalar tamu shin matsalan nan daga shugabanni ta faro sai ta yana so zuwa mu talakawa ko ko ta taso ne daga matasa sai ta cincida sama ta je ga dattawa ko ko daga mata ne sannan ta shafi maza daga maza ne sannan ta tafi zuwa ga mata masu kuɗi ne suka fara lalacewa sannan talakawa ko ko talaka haka nan dai za ka rasa ina ne asalin wannan matsala to wannan kuma ya yi daidai da duk al'umman da ta kangare ma Allah to haka Allah kan jefa ta cikin ɗimuwa cikin ruɗani cikin firgici ba daɗi a duniyan kuma in ba ta tattake ba lahiranta ba zai zama yi daɗi ba Allah ka tsare mu daga wannan bakar ba amma idan Allah ya sanya al'umma a matakin farko kenan ta gane cewa ta kangare mu Allah ne sai Allah ke mata uquba in ta dawo Allah maɗaukin sarki yana shirye da ya tallafa mu wannan al'umma ya jiyar da ita daɗi ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون da a ce mutanen alƙarya za su ji tsoron Allah su kyautata imani Allah ce wallahi sai mun buɗe musu taskokin arzikin sama da ƙasa sai dai matsalin sun kangare ma Allah ne sun kafirce ma Allah walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakafarna anhum sayyi'atihim wa la'adkhalnahum jannati walau annahum aqamu at-taurata wal injila wa ma unzila ilayhim min rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim da a ce za a yi riko da littafin Allah to da an rika ci ta sama an rika ci ta sama ta ƙasa to amma matsalan shine an kangare shi kuma al'umman da ta kangare ma Allah haka nan Allah kan barta cikin kunci da wahala da tashin hankali sai dai ai ta hauma hauma to muna fatan Allah ka tausaya mana Allah ka dawo da mu kan daidai Allah ka dora mu akan turba mai kyau Allah ka raba mu da miyagun halaye da miyagun ɗabi'u da miyagun aƙidu da ire-iren waɗannan miyagun tadoda wanda ke fusata Allah akan bayinsa har Allah ɗauki irin wannan uquba na yunwa da tsoro da zaman zaman rashin tsari da ba kan gado a cikin rayuwan to ya Allah muna tuba zuwa gare ka muna neman gafara muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya amintar da mu daga tsoro ya ciyar da mu daga yunwa to saƙona na farko zuwa ga malamai a cikin al'umma malamai Allah ya yi muku daraja Allah ya yi muku ƙima Allah ya mallaka muku zukatan bayi suna ku saboda Allah ba dun kuna ba su komi na duniya ba ba dun kuna ma da abin da za ku ba su ba to tun da Allah subhanahu wata'ala ya yi muku wannan tagomashi to ku ci gaba da da'awa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ku ci gaba da umarni da mai kyau da hani akan munanan ayyuka ko ye mu wani daɗi ko be mu wani daɗi ba kun fita a gaban Allah kuma kun tsaida hujja kuma wanda Allah ya nuface shi da shari'a zai shari'a ku ci gaba da karantar da al'umma safiya da marice kar ku yi ƙasa a gwiwa ku kau da kai daga ‘yan izgili da masu zagi da masu mummunan zato irin waɗannan mutanen dama ba a iya musu akwai mutanen da yake ba a iya musu duk abin da yake maslaha ne da gyara a cikin al'umma ko maslahan addinin mutane ko maslahan duniyansu haƙƙi ne akan malamai na addini ku yi fafutuka don ganin kun gyara ma al'umma ko da kuma al'umman ba za ta gane ba sannan malamai ku ci gaba da yin addu'a ga al'umma Allah ya gyara ta Allah ya shirya ta Allah ya kintsa ta Allah ya dora al'umman nan namu akan daidai sannan kuma ku yi hakuri akan dukkan cutar wanda zai same ku akan wannan domin tafarkin annabawa kenan kun ɗauki tafarkin manzon Allah ne kun ɗauki rigan shi kun yafa kun zama ku ne magadan shi to abin da ya same shi kuma zai same ku da haka wannan sako na kenan zuwa ga malaman al'umma gabaki daya saƙo na biyu zuwa ga shugabanni shugabanni musamman shugabannin Najeriya shugabanni an yi zaɓuɓɓuka an zaɓe ku to yanzu abin da ke kan ku ku tausaya mu al'umma ku rahamta mu al'umma ku tsoraci Allah al'umma muna cikin halin ni'yansu muna cikin halin kakanikayi muna cikin halin yau yanzu abinci ne ake kukansa ana batun cewa yanzu masara ta kai dubu arba'in wanda a da mu talakawa sai ka ce na ci tuwo ne da daddare da safe na sha koko to masaran da zaka ci tuwon da ita yanzu dubu arba'in ne dan kunin da zaka samu ka sha yanzu dawon dubu arba'in da biyu ne da uku ina za mu kai kanmu muna cikin halin kunci ku tausaya mana ku rahamshe mu ku buɗe duk ƙofan da kuka san za mu samu sauƙin rayuwa wannan haƙi ne a wuyan idan ba ku ba da wannan amanan ba to akwai tuhuma mai tsanani a kanku a wurin Allah subhanahu wa ta'ala a ‘yan waɗanda suke waje na ga an fara ruwan sama ana iya hawa sama saman wannan masallacin akwai wuri bai cika ba to da aka shi gabanni dole kuma ku samar da hanyoyin da za ku dakushe ɓarna a ban ƙasa barna a ƙasar nan ta yi yawa wallahi duk irin bannan da ka sani Allah ya yi ma wata al'umma ya halakar da ita to wallahi ana yin ta a Najeriya shugabanni kun buɗe ƙofa da yawa na yin banna da haka dole ne ku samar da yanayin da za ku dakushe banna ku yi adalci ku aje komi a inda ya dace kada ku ɗauki haƙƙin mai rauni ku ba masu ƙarfi kar ku zalunci talakawanku kar ku ci amananmu ku riƙa ƙididdige kwanakin da za ku yi akan madafayyan iko yanzu ina gwamnatin da ta gabata yanzu ta zama tarihi sai dai a ce former president tsohon shugaban ƙasa yanzu ya riga ya zama tarihi tsohon gwamna ya zama tarihi tsohon kwamishina ya taɓa yin minista yanzu kuma duk inda zai je shi ma inda kake zuwa ga kwankwasa shi ma zai je kwankwasa inda za ka je gidan shugaban ƙasa kana neman sai ka cike fom sai ka kar an karɓi wayanka sai an yi waye sai an yi waye kai ma haka yanzu za a yi maka ku rika tunanin wannan babu wanda ke dawwama akan mulki shugabanni a baya sun wuce na tuna lokacin da ake su gali na abba har wata hula aka yi gali na abba ne ko wane ne sunanta har wata riga aka yi na abata ta zarce wai ana kwaikwayon abata har ire-iren waɗannan abubuwan ake yi har wata riga ake kwaikwayon matan Obasanjo yau duk sun zama tarihi ita matan Obasanjo ma ta wuce kiyama yau duk abin ya zama tarihi to shugabanni ku kallon wannan ku tausaya ma al'umma kuma ku kula mana da addininmu ku tsare mana jinananmu da dukiyanmu da mutuncinmu amma a hakikanin gaskiya yanzu da dukiyanmu da mutuncinmu da addininmu ba shi da kariya kuma haƙƙi ne a wuyanku ku tsare mana wannan da haka kenan dole ku kula da ilmominmu na addini dole ku kula da lafiyarmu ku kula da abincin da zamu ci ku tabbatar da mun samu sana'o'i da an kashe zaman banza ku tabbatar da mun samu da'a da ladabi da biyayya ta yadda yake yara ba za su rika zagin manya ba manya ba za su rika giba suna zantan ƙananan yara ba dole ne kowa zai kawo irin basiran da Allah ya bashi a cince da ƙasa a kai ga gaci na zuwa ga matasa ga baki ɗaya 'yan uwana kenan dole ne mu ribaci ƙuruciyar da Allah ya bamu ba a banza Allah ya ba duk matashi lafiya a gangan jikinsa ba ya ba shi ƙarfi duk ba a banza ba ne da Allah ya ga dama da ya halitto ka da farin gemu amma sai aka yi ma ko gashin gemu baka da shi ana nan ana yin ka samu gemu amma baki to ana nan ana nan shekaru na tafiya sannan sai ka koma da farin gemu duk ba a banza Allah ya maka wannan ba ka ribaci ƙuruciyanka ka tabbatar da ka taimaki al'umma ka taimaki addini addinin musulunci ya rika kuka idan baka fa ma baka alaihi musamman wal ardu ma kanu munzarin akwai mutanen da yake in ba su sama tana kuka ƙasa tana kuka kai dan uwana matashi kai bakin kokari ka shiga cikin irin waɗannan mutanen kai la'akari da tsufa na zuwa maka kai la'akari da mutuwa na zuwa maka ka ji tsoron Allah subhanahu wataala ka samu sana'an ka komin kankantanta ka rike kana dogara akan Allah kana cin halal baka cin haram baka ƙetare haddi baka shiga haƙoƙan mutane sannan social media da sauran kafafen yada labaru wannan kotun daga rediyo da talabijin babban saƙon da nake so in baku a nan shine ku yi haƙuri kuna ƙoƙari musamman gidajen rediyo suna ƙoƙari kamar rediyon tarayya kaga suna sa karatun mala abakar guni duk ranar asabar da ranar da ranar lahadi suna sa fatoyi suna sa abubuwa na alkhairi irin su nagarta suna sa tafsirin malam jafar karfe 8 na safe kullum tafsirin malam bakar gumi karfe 8 da rabi da sauran shirye-shirye na addini amma a wani gefe kuma gidajen rediyo kun ƙara taimakawa gurin yaɗa sharri da banna kuma kun koyar da mutane banna a aikace me nike nufi sai a yi fira da wani wai ya kashe mahaifiyarsa sai a yi fira da shi to kai me yasa ka kashe mahaifiyarka an fara karantar da waɗansu kenan sai ya fara tunanin sai ya fara bayanin aini ita ne bata mun kaza bata mun kaza bata mun kaza to da me ka kashe ta shine sai na samu adda ko na samu gatari ko na samu kaza shine sai na lade sai lokaci kaza sai na je sai na fara mata kaga sun koyar da wannan shelan da yake yi a kunnin shedan yake yi a lasifikan shedan yake kuma shedan ba zai bari wannan abin ya tafi a banza ba sai a samu wani dattijo to kai da kaje kai majikan ka fyaɗe ya kai a'a ne kaza ne ne kaza ne kaza shedan yana nan yayin recording kuma zai ci gaba da sanya shi a kunnen sauran yan ta'adda wani kai kuma gashi an kama ka kayi sata ya aka yi kai satan shi ma sai ya ta faɗin hanyoyin da ya bi ban taɓa ganin ƙasan da ke yaɗa sharri da irin wannan ba in ba irin waɗannan kafafen yaɗa labarun ba wallahi sharri ne la yuhibbu Allahu al-jahr bisu'i min alƙauli illa man zulima Allah baya kaunin arƙaya da sharri abin ma da aka ce yanzu ko zina kaga mutum na yi aka ce wai ka samo zani ne ka lallabe shi kar ka fallasa shi a cikin al'umma to wai sai kuma yanzu a zo a rediyo ne wa ana faɗin wane ya laifi kaza kaga duk wanda ya san yanzu duniya ta san ne laifi to kaga ba maganin ya bari bane zai ga to ko na bari ma mutum kusan miliyan sun san ina yin laifin nan gara ma an ci abina kaji sannan kuma gashi ya koyar da wasu sharri wani akan wani ka rasa me ake son a cimma da tallata kisan kai ko tallata fyaɗe ko tallata sata ko tallata sara suka ka rasa abin da ake son a cimma da wannan wannan sakon da nake da shi kenan kadai zuwa ga gidan rediyo amma a gefe guda na ce suna da alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi sai kuma attajirai su kuma kira na zuwa gare su ku ciyar da dukiyan ku fi sabilillahi Allah ya fitar da kofofi na zakka in baka isa zakka ba sadaka ai bai ba wanda zai ci abin isa sadaka ba in naira biyar kake da ita kana ma iya sadaukar da ita duka in na ce attajiri shine duk wani wanda Allah ya bashi ko ɗanyaya ne na dukiya ko ɗanyaya ne yana cikin attajirai ga kuma taimakon makusanta taimakon marayu taimakon zaurawa waɗanda ba su da shi kuma ba su da ƙarfi suna da rauni a rika taimaka musu a cikin al'umma sannan dattawa kuma ga baki ɗaya Allah ya ba ku farin gemu ne shi ma ba a banza ba kun ga jiya kun ga yau gobe ma in Allah ya nufa za ku gani to a daina haɗa kai da ko ana giba kun wuce giba duk dattijo ya wuce giba sai dai ku rika gyara gyaran nan ko ku rika ma ɗaya ku ko ku rika ma ƙungiyoyi ko ku rika ma al'umma baki ɗaya za ku iya shiga ga kowa ku yi mishi gyara komin malintan malami za ku nuna mishi jiya za ku nuna mishi yau komin abin nan jin kan matashi za ku iya nuna mishi jiya da yau za ku iya yin gyara to sai kuma abu na bakwai shine masarauta musamman masarautan zazzau musamman farko muna mai martaba barka da zuwa a matsayin shi na amirul hajji na wannan jiha ya dawo aikin hajji kwanan nan to muna masa barka da zuwa da fatan Allah ya karbi aiki Allah kuma ya saka mishi da alkhairi kuma irin kyakkyawan zaton da muke mishi daga dawowan shi na ji yana bayani akan cewa al'amarin aikin hajji fa duk a gurɓace yake yana magana a cikin damuwa da alhini ya ce tun daga mataki na ƙasa da mataki na jiha al'amarin aikin hajji na tafiya ba daidai ba kuma na ji na batun cewa za mu rubuta wannan kuma za mu kai ga shugabanni za mu yi abin da za mu iya to irin kyakkyawan zaton da muke mishi kenan Allah ya saka mishi da alkhairi da haka ni kiran da nake yi ga masarauta a ƙarƙashin mai martaba sarki Allah ya ƙara mishi lafiya a yi haɗin gwiwa da duk wani wanda ake jin yana da wani alkhairi a tare da shi da duk wani mai matsayi haifaffen wannan wannan masarauta mai albarka musamman a yanzu gashi har speaker muna da shi Allah ya musu jagora gashi muna da gwamna to duk ai haɗin gwiwa da su da sauran wato ƙungiyoyi da jami'an tsaro da muke da su da duk wani dai wanda ke da ruwa da tsaki da masu kuɗin ma da kowa a yi haɗin gwiwa da su ganin an magance matsaloli a cikin masarautar zazzau in baicin karku ce na wuce wuri da na gaya muku abin baƙin ciki cewa a ƙididdigan wannan shekaran a najeriya kaf babu garin da aka jarabce su da matsalan fyaɗe kamar zaria wannan ai abin ai mana jaje ne zaria ta fi kowace ƙaramin hukuma adadin masu fyaɗe a wannan shekarar abin ban takaici ga sara sukan ga matsaloli daban-daban ko a yi haɗin gwiwa don a magance wannan a magance jahilci a magance zaman banza a magance mutanen da ke rena gidan aure suna tozata haƙoƙan gidan aure a magance matsalar rashin ɗa'a da sakin baki a magance matsalolin duk da ke damun al'umman nan a yi haɗin gwiwa ne a ƙarƙashin masarauta a samo ƙungiyoyi na addini ga lajinan da'awa ba su da wani aiki sai gyaran al'umma kuma la nuridu minkum jaza'an wala shukura ga majalisar malamai na jama'atu izalatul bid'a ya kamata sunna ga irin su Muawiya bin Abi Sufyan mu'assasa ga irin su Zamfa duka ƙungiyoyi ne na addini ga irin su Hisba ga munan muna da ƙungiyoyin addini wanda yake duk cikin suna aiki ne fi sabilillahi ai haɗin gwiwa da su akwai kuma ƙungiyoyi waɗanda yake su kuma ba su ce su na addini bane suna iya shiga ko ina ga su zamda dattawa ne na kirki ga su zeda dattawa ne na kirki akwai ƙungiyoyi daban-daban waɗansu ƙungiyoyi ma na angoyi ne kawai kamar nan ƙwarbai na san akwai wata ƙungiya da ƴan uwanmu waɗanda suke Abuja suka kafa don ciyar da yankin nan gaba su alhaji dalhatu shine shugabanta da sauran yan uwanmu matasa wanda suna aiki a abuja a jawo su a jiki akwai ma wata ƙungiyar anguwar liman na san sun yi kuma suna ƙoƙari samar da matasa da aikin yi da hana ɓanna da hana shaye-shaye su kakake su ina na san duk akwai irin waɗannan ƙungiyoyin duk a tattaro su a fitar da waɗansu tsare-tsare da kowa za a ba shi aikin da zai yi don ganin al'umma mu ta zauna lafiya ku yi haƙuri wannan saƙo ne na ƙarshen shekara a haɗa kai don ganin al'umman nan ta zauna lafiya amma a wannan garin namu mana fa da matsaloli da yawa jama'a sai dai fatan Allah ka samu wani lafiya a ƙarshe ina addu'a ga ɗan uwanmu akwai ɗaya daga cikin 'yan uwanmu Dr. Abdullahi a ɗan gurin Mala Abdulkadir wanda 'yan ta'adda suka tare shi a Abuja suka burma mai wuka a ciki suna neman wayansa duk irin matsalolin da muke magana a kai kenan an kwantar da shi a National Hospital har an masa aiki amma dai yana samun sauki to muna fatan Allah ya kara masa lafiya Allah ya sa wannan jinya ya zama masa kafara Allah madaukakin sarki ya raba mu da irin waɗannan bala'o'i da Allah ɗan uwa sanya cikin addu'a akwai kuma wata yarinya ita ma da aka ce a shekara goma sha hudu an neme ta anan an gwal kali an rasa to muna fatan ƴan uwa sanya cikin addu'a Allah ya tsara rayuwanta da mutuncinta da addininta Allah gaggauta dawo mana da ita Allah ya raya da mu akan shirya tabbatar da mu ya kuma karɓi rayuwar mu akan shirya abin da ya fi ƙarfin mu Allah ka iya mana abin da muke iya Allah ka taimake mu Allah ka tsare muka tsare mana imani Allah ka bamu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya Allah ka bamu damina mai albarka Allah ka yalwata arzikin mu Allah ka kyautata karshen mu magabatan mu Allah ka gafarta musu mu kuma mutum mu tazo Allah ka sa mu cika da imani Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin